الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله yan ƙwagar kuma muna cikin bayani dai akan abin da ya shafi bangaren issa ta ƙarya wadda take nuna yawa issa ta ƙarya wanda take nuni akan intiƙarin nurin muhammadi ko min abihi ila muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam ya mana bayani ya kama na hadisai ta hanyoyi kusan guda uku zuwa hudu har biyar wanda ya nuna mana daga cikin duka riwayar da aka kawo rijalu sanadikin dukan su a ciki babu wata riwaya wadda fasira ya nuna cewa duka a cikin marawatan ko dai ka samu makaryaci ko ka samu masoro ko ko ka samu munkaro da hadisi ko a cikin duka riwayoyin a ciki babu riwaya ɗaya ta wadda ta kai a ka'ida ta ilimi na hadisi a yi amfani da ita to yanzu jiya kada kuma ce malam eh shekaran jiya ko jiya ba san ba dama kai karatu yau ina zaune kenan darasi na hudu ne ko cikin wannan kisar ko na uku ne na hudu ne cikin wannan kisar ko malam eh yake nuna mana cewa bayan ya yi bayani cewa shi irin wannan riwaya da kamar yadda kada kuma ce jiya ibnu kasir ya kara mana fa'ida cikin ikhtisar ulumul hadith ko a safaha ta 23 ko ya nuna mana cewa in hadisi ya zamanto akwai makaryaci a cikin shi ko akwai maturuki wanda daman manyan malaman hadisi sun yi shaida akan cewa ba a karɓar riwaya shi to ba a aiki da wata musa ba ma'ana duk wata hanya in ta zo ta wani hadisi to ba za ta iya ƙara wannan hadisin shaida ba yadda ita ma hanyar ta tsaya da karan kan a hausa kuma abin da yake ni a gabe su kuma ba za a ma samu haka malam yana nuna ma cewa shi binciken da kake shirin kai shi tuntun ya yi shi don haka malam ya tuta na kudu ha zarka baro da munkir allazi ja adbi hadhihi alqissa alwahiya ji an karanta za introduction li mar'atin lati aradat zina ala abdullahi abir rasul sallallahu alaihi wa sallam fa rafaba bi annahu kana ma'a abihi nan ma muka ce kenan abin da saka a kissa dan yana tare da baban shi ma'ana in baya tare da baban shi ma'ana zai biya mata kaga anan mutum mutumci ne ga mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma yace wala yuridu an ya'tiyahu wala yastati'u an yufariqahu ma yace wa in ta'ajaba fa ajabun qawla ha'ula'i al-wadda'ina anna abdallah ba'da an tazawwaja aminatu umma an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa hamalat bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lan yansa al-mar'ati allati da'atuhu ila az-zina فخرج من عند آمنة حتى أتى المرأة وجلس إليها وقال لها ما لك لا تأربين علي اليوم مثل الذي أربت أمس فقالت قد فارقك النور الذي كان فيك فليس لي بك اليوم هاجة قالت انظر كيف سولت لهؤلاء الوضائين أنفسهم ليضعوا مثل هذه القصة الواهية التي تناقض الأحاديث الصحيحة من طهارة وشرف الأنبياء وأن هذه الطهارة وشرف وهذا الشرف min dala'ilin nubuwatin yawa to shi abin da ya nuna kina ko yace unzur kadiba kaga kaifa sawwalat li ha'ula'il wabba'ina anfusuhum yaya rawukan waɗannan maƙayyatan na hadisi na manzon Allah ransu ta kawata musu ta nuna musu cewa li yab'u misl hadhihi al-qissatu al-wahiya su iya kirkirowa su tsora in an ce li yab'u ma'ana ba za ta ba da suka ce he aka ce ko an yi kaza an yi kaza sai ku diba ku ga aka yi mutane wai za su iya kirkirowa ƙarya su jingina ta zuwa mahaifin manzan Allah Allah ce ta naƙudul a hadisu sahiha wanda wannan ƙaryar da suka kirkiro ta warware hadisai sahihai ma'ana in ka ce za ka fahimta hadisai sahihai kuma da abin da suka faɗa sai ka ga kaman hannun riga ne abin ba shi da alaƙa ma da gaskiya min taharatin in ka wajen ɓangaren tsarkakar shi abdullahi kan shi kayan azo manzan Allah wa sharafil anbiya haka in ka koma ɓangaren ɗaukakar annabawa ubangiji madaukakin sarki ya tabbata sun cewa dukkan annabawa masumai mun san da haka ko kuma dukkan annabawa Allah madaukakin sarki in zai fitar da su kamar yadda na wadi ko yana fitar da su ne ta wajen mutanen kirki na ce mutanen kirki a adatan ba ina nin a shari'a ba ta mutu addinin musulmi wa anna hazihi bahara kuma lalle wannan tsarkaka wa haza sharaf da wannan daukaka da wanda Allah yake badawa min dala'il nubuwatihim min dala'il nubuwatihim tana daga cikin hujjoji wanda suke nuna cewa lalle annabawa ma'asumai ne kuma lalle annaba su ne khiyarul umma misali in ka dau tariqatu tasawuf da tariqatu tariqa misali in ka dau fahimtar yan tariqa da fahimtar sufai su a fahimtar al'auliya afdalu min al'anbiya wani abu ne rubuta a cikin littattafan su wanda ma la yi musa adadu ba yi ba lissafa yawan su a fahimtar waliyai sun yi annaba daukar kamar yadda ibn arabi ya faɗa a cikin alfusus nassi ne wanda ibn arabi ya faɗa a cikin alfusus cewa su waliyai sun yi annabawa daukaka har da ke cewa ma ai matsayin annabawa a cikin rayuwar kabari inna makamun nubuwa filbarzak dunar wali waitar rasul iri jiwa wani irin kaso inna makamun nubuwa filbarzak dunar wali kuma ne waitar rasul matsayin annabawa wanda ba mursalai ba kun san annabawa iri biyu ne ko akwai al'anbiya akwai ne al-mursalun al-mursalun sune suke da martaba ta sama ko bayan su yi ne sai al'ambiya ba su yabi kuma sai al'auliya kuma wali a isa ilahi na sunna kai ma wali waye wali a isa ilahi na sunna shine wanda yake da imani yake da tsoron Allah wanda yake da imani yake da tsoron Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lam yazua allazina amanu sune waliyyi anasan alqur'ani a yanzu su a wajen yan sufaye da wajen yan dariƙa waliyan ma wasu mutane ne daban ma'ana fahimtar alqur'ani da sunna yadda ta nuna wani to su a fahimta su faye da dariƙa su wani ba haka zai kaga wannan kanshi matsatan saboda shi alqur'ani ya sayo mutane jiya ya ba su siffar waliyya su kuma suka ce a wasu mutane ne daban wanda ba su huta ba kilga kaga Allah ya yi kyauta wani dan adam ya kwace kenan ba eh tunda Allah ya sayo mutane jiya su kuma sai suka raure suka watsa sauran suka zaɓi wanda suka ga dama wannan ma kanshi kuma tsakani a addini Allah ka dardar da mu suka ce matsayin annabawa a cikin rayuwar kabari ta ɗan ɗara ba ta kai ba ya ta wali amma ta ɗan ƙara ta rasu rene ne aka mai doji darne kuma darne kaji ba wali shi ne ne shi ne darne a to darne na bai ai mutanen uku aka sassa ko da al'amuri saluna da al'ambiya'u da al'auliya'u su ai bare ne المرسل ne dai ai dan zikka ya maka kuma mursal dole ka kuma nabi kamar da muka yi jani a kaida wa kullu rasulun yakunu nabiyyan wa laysa kullu nabiyyun yakunu rasulan ba a wa kullu rasulun yakunu nabiyyan wa laysa kullu nabiyyan yakunu rasulun ba ma sha Allah barakallahu fikum to nan mun gane da wannan kaidan sai suka ce matsayin annabawa a cikin rayuwar kabari ta kusa kamuwa ta wali amma kuma ta daga ta manzo wanda kuma kamar a nan wali gari ne aka mai da shi an mai da shi shine fure a ai an kalura aka ce ai inna makaman nubuwa il barzak ya ka ce ne dunal wali wai fure wali gana wai kan rasul amma ta dan dara ta rasul dunal wali a kiran walin alwali gana afdal min ar-rasul lakin an-nabi afdal min ar-rasul hal kuma lakin lam yakun waliya kaga nan kenan in ba kamar sai ba wali shi ne ke da matsayi na farko a kabari don kar mu koma wani guri masu suna da a cikin kabari a lokacin da za a wa mutum tambaya in ya zama to kai ɗan ɗariƙa ne lafiya ma wanda suke da irin wani jamsan ɗan ɗariƙa lafijaniya da ƙadariya cewa in aka yi kasari mala'ika ya tsatsara ta kasa ba da amsa wani yake bayyana a kabari ya ce masa wannan namu ne kawai gyale shi yanzu dan Allah yanzu mutane wanda suka san karatu in ga musu wani kaga dariya za to wai dambe ka to shi wannan da zai bayyana a ina ne zai bayyana a ina ne zai bayyana to tambayar da za mu to wanda suka riga yi walin mutuwa kuma su da suke cikin ɗari yanzu magana da suke ayi wali ya mutu kai maka mutu kun kwaɗe ko to ina wanda suka riga yi walin yan mutuwa kuma yan ɗari su jami'i ne ko yan gadariya kuma shi da mutu dan mutu yana shiga kabari hali ya karɓa amsa a gaban mala'ika mun karɓa na kira kuma bai mutu ba kare in ma wasu jiha ma shubaha cewa inda wali yanzu in ga ɗau shek abdulkadir in ga ɗau shek Ibrahim Inyas ya jima da mutuwa go Sheikh Ahmad Tijani da mun shi da bagga mun sama kidan da Sheikh Ibrahim Inyas go to kaddara to ina wanda kuma suke cikin dariƙa su kuma suka riga su mutuwa to in an zo za a tambaye su sai kasa bada amsa ya za a yi kuma yanzu kenan bada amsa ka san dai kariyar zamanin ta yi kariya baka isa baka kirkiro ka ce walin zai shiga kabarin kaga dai ƙarya ta kake ko to kaga ita ƙarya in kai ta dama abin ba nasi bane ba hadisi bane kuma babu wani mai ilimi da ya faɗa haka ƙarya ne daman take wai cewa wai duk ɗan ɗariƙa a lokacin da za a mishi tambayo a cikin kabari wai in ya kasa ba da amsa wai wani yake bayyana in dai suka ce wai in dai kana bin ɗariƙar tijjaniya to kawai a ji hankalin ka garanti ne mun karanta ne fiye akwai wanda yake iko akan shine wali zai bayyana ya ce kai wannan ba ku san da yake ni ne wani kawai ku kyale shi sai to shi ke ana ma maulidi aka faɗi wannan magana da nake bari bulan kun manta ne nan da shekara goma ko da alƙali duk da ba zuwa bane ne labari na gaba wanda suka je su da kunnan su ne suka ji kun ji wani ana ce mashi mai wakili na Abdurrazzaq Sheikh Nafuza to shine wannan shamta wannan kaga a tatsin da kaga ana ta tatsin ne ku tatsin ne ku ta bata hudu wannan shine tatsin ne kana ji lokacin da ya faɗi wannan magana da wasu daga cikin malaman na murya masaji suka yi suka tsaye shi kuma kuma da kuka tsira ku babu shi dan ba dole ba yi shirme maulidin da ba zai idan duk abin da aka faɗi daidai ne da abin da aka faɗi tunda daman asalin abin babu shi duk abin da aka gina shi ba akan daidai ba to bala'in da zai biyo baya to ya yi ma ginin da aka Allah ka zartar da mu bari mu koma abin da muke so mu sai ana malai suka diba ga waɗannan makaryatan saboda tsabar rashin kunya yadda suka kirkiri ƙarya suka jingina sai zuwa mahaifin manzon Allah sannan kuma yake cewa wanda kuma in ka lura da zahirin kissa da mata su karo da hadisai su yayi yanzu malam gashi nan zai kawo yace kuma banda wannan ta su karo da tsarkaka sai shi mahaifin manzon Allah sannan da aka shi asira ingantacciya sannan ta su karo da ɗaukaka ta annabawa hanyar da aka ce an samu annabi aka wannan hanyar in ku lura lalle hanyar ba ta inganta Allah ka dardar da mu to gashi na malam zai kawo kuma hadisai sayyai wanda suke karya ta wannan kisosin da muka zanen duka a baya kuma kun ga ta yana ne za ka gano hadisai sayyai didi ta hanyoyi guda min jihadi ne arriwaya wadda raya arriwaya wadda raya kaga anan dukan su ba su jarraba riwayar babu jarrabawa dirayar الصحيح الذي يناقض هذه القصة الواهية zance mafi inganci wanda yake warware muku wannan kissa ta ƙarya na ba duka wanda aka gano na farko an wasila ibn al-asqa wasila ibn al-asqa aw tamar da baki tabi'i ne ko tabi'i tabi'i ne ko sahabi ina so ne ku yi aiki da wannan ta'alim asma'ur rijal sanin sunayen mazaji ya kamata mutum ya gane tabakat na attabi'ina ibn hajar al-asqalani ya rubuta littafi akan tabakatu tabi'ina tabakatu sahaba tabakatu tabi'u tabi'ina dan kalka yi dakhi da ana samun suna yazo iri da kuma ana samun har sunan uban ma duk yazo iri da har kaka wani zama ana samu to amma akwai wasu abubuwa da ake a gane wannan wasilatu ibn al-asqa bari da muku dai akwai karatu da muka yi muku mun tabbatin usul eh cikin usulul fiqh na as-sayyid sabiq fiqh sunna na as-sayyid da sabi in ba kuma sai ba akwai riwayoyi da aka kawo guda hudu dangane da sallar ga wanda suka yi kowanne ingani to a cikin marabatan guda hudu akwai Abu Hurairah an ba kuma sai akwai Muhammad ibn Ka'ab sannan akwai wannan kuma wasila ibn al-Asad sahabi ne na manzon Allah sai ko rike su wasilatu bi sa al-musallasa wasilatu wasilatu ba silatu ba kuma ba silatu ba wasilatu ibn al-Asqa bi sin بن أسقى قال واسلة ابن الأسقى يجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتد كننا ناجما زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسى إن الله صبف كنانة من ولد إسماعيل lalle Allah madaukakin sarki ya zaɓi kinana wata kabila ta mun gane ba daga ƴaƴan Isma'il wasu bafa ƙoraishen min kinanata kuma Allah ya zaɓi ƙoraishawa daga ƙabilar kinana wasu bafa min ƙoraishin bani hashim kuma daga ƙoraishawa Allah ya zaɓi ƙabilar banu hashim ya ne da ce wasu bafa ni min bani hashim kuma a ƙabilar bani hashim ni kuma aka zaɓe in kun lura kenan ne idan aka tace aka raure aka tattace tukun kuma a tattace kuma da aka tace manzan Allah ka iya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a duka mutane da aka yi na duniya ya yi kowa tasewa tasewa tasewa sai dai a iya samun wani ɗan confusion guda ne yasa za a samu confusion guda saboda akwai magana da shi annabin yayi da kanshi wani sahabi cikin sahihul bukhari ko sahihul muslim na yi kwankwanto hadisi da ya inganta hadisi ne sahihi ya tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullah man akramun nas ita ya ma'aikin Allah wai an mutane wanda ya kowa karamci nan me yake ne da karamci eh amma girma da sai annabi ko akwai wanda gaya ne tau ya ji ne da karamci ana yawa masha Allah eh manzo Allah ya ce Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Karimi ibn Karimi ibn Karimi ibn Karimi ya ta ubai mutum ya zama to annabi uban shi annabi kakan shi annabi kakan kakan shi annabi ba ta ubai sai ta ya rasulullah laisa an haza sa alnaka ita annabi ba akan wannan bane nake tambayar hadisin dogo ne annabi ya ce a na fahimta abin da kake ni sai manzo Allah kuma ya bashi amsa to ga gani kaga duk da ba a ba haka kin bane tambaya amma annabi ya bayar amsa kaza talawa ba da kai haka ce kaza da shi annabi ya tsammanin cewa wai a mutane waye yayi kasaccen zurriya kadura waye yayi kowa azali ya annabi ashe shi tambayar bai bada ba haka zai ce ko ga gani bai zuwa ba annabi ce da gari annabi ba da wannan amsa zai ce amma insha Allah ba wannan tambayar bane ke ni annabi ce a kana tambaya ne akan zamanin jahiliya kan musulunci yanzu kuma a yanzu suwaye suka yi ya ce eh haka ne kuma annabi kuma ya bashi amsa ya annabi ya ce ya ruhun til jahiliya ya ruhun til islam wanda suke zababbu a jahiliya yanzu kuma suka shiga musulunci har da su ne suke da girma yanzu ma su ne suka shiga azali ya annabi ya bashi amsa ya dan kara miki wacce bayani a Hausa dai kenan mu'arabar da za mu samu wajen nasaba kawai ta Yusuf ce wani ita kadai ce in ma akwai istisna ka lura ita ce kadai za a bar da wannan ba in dan kaman a ce fami fami ne za a ware ba kaman da ba kaman ananin kawai wane a hiwana ba babu yadda za a yi ka samu kabiloli wanda aka tace su zaɓaɓɓu kamar irin kabiloli na manzan Allah babu wannan kawai inda za mu yi ce suna a ce wane baban wane ne wane kakan wane ne nan ne inda ne inda wane inda shi Yusuf ya kakallo anan kuma ba je shi wannan mun san da wannan Allah ka karantar da mu to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yayi kowa mafi kyautin tsarkaka da dangantaka kuma da tattacewa da Allah maɗaukakin sarki cikin ƙabiloli da yawa ya zaɓi manzan Allah a matsayin afbalul khalq alal idlaq to gashi nan al hadith sahihun hadisi ne sahih kaga kan da aka zanya ga hadisi ne ne mawdu'i hadisi ne ne ba'iban jiddan hadisi ne wahin haka zaka yi ta gani babu inda aka ce hadisi hasan ne an kullu ra'ayi so san baya yace al hadithu sahihun أخرجه مسلم كتاب الفضائل حديث نسيه الإمام مسلم يفتد شأتكين الصحي كتاب الفضائل بابنا فرلولي نمن زن الله صلى الله عليه وسلم باب فضل نسب النبي بعد وانده كبادة فرلال دنگنت من زن الله صلى الله عليه وسلم in ka diba hadisi na 2276 wa tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito a juz'i na biyar safaha ta kokace hadisi na 544 shakir ala allama mubdi misra shi ma ta wani hadisi ne wanda ke ingantacce sharhi na tirmidhi dai eh hadisi na eh hadisi na 360 wa ahmad ibn hanbal a mujalladi na hudu hadisi na 107 wal lafzu li muslim lafzin da dukkanin muslim wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun ita wannan hadisin hasana ne ta wata hanyar kuma hadisin sahihi ne ta wata hanyar duk inda ka wuto hadisi ne sahihi babu yadda za ka soke shi qultu hinati aliyu al-muallif jana go wanda ya wallafa littafin yace hinati wal hadisu shi hadisin akhrajahu al-bayhaqi fi dalail an-nubuwa al-imam al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin dalail an-nubuwa a mujalladi na farko safaha ta 165 babu zikir sharafi asali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa nasibihi babi ne wanda yake nuna ba da labari akan ɗaukakar asalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da dangantin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta zuwa ƴaƴan Isma'il wanda ko sani ɗan Ibrahim mai ko zan kaga sun da ku da wani gina da Yusuf ke saboda gargamanta shi kan shi Yusuf shi kan Annabi Ibrahim to shi ma manzan Allah in zaka danganta ne zaka ji shi ma jikan Annabi Ibrahim ne tunda ya fito daga min waladi Isma'il kun ga asalin kissa ko Allah ga dardar da mu yake cewa sallallahu alaihi kama fi masa anati yaraka bi abi sufyan kar kuma ta akwai hadisi wanda nan da shekara biyar mun karanta shi a makaranta ban san ba waɗanda suke cikin makarantar halin shekara biyar ke ina hudu za su gane kun tuna wani sarki na herakis kun san sarkin herakis wanda yake rike da imara ta ina na rome karkunansa ya gayyata abu sufyan cewa ya ji labari an aiko miki wasiƙa daga wani sabon annabi wanda ya fito a kabilar larabawa to wai wannan annabi wai daga ce ne ko kuma a wani mulki yake nema ko kuma ɗaukaka ko kuma kuɗi ne ke so ya tara sai ce a kira miki manyan man kai musu tambaya in ba kuma ce ba aka aika abu sufyan wani hadisin kar kuma dogo ne ya kai kamar nufi guda hadisi idan yanzu ba hadisin ba za mu karanta kaman zai ishara yace kama fi masa kama fi masa aladi amma ba ta masa aladi da ta masa aladi iran ne kama in an ce masa hidi a ce il jam'ul masa aladi kenan ba masa il jam'ul masa aladi amma ba ta ba masa aladi wannan kuskure ne na rubutu kama fi masa aladi iradil li abi sufyan fi sahih al-bukhari kaman yanda iradil sarkin Italiya, shugaban Italiya a wancan zamanin ya tambayi Abu Sufyan dangane da nasabar manzon Allah. Kai fa nasabu hofe ku. Ya nasabar shi take a cikin kuma ana ya dangancin shi wai ya ya kaman baban shi da kakan shi da kakan kakan shi. Ya kabila shi take. Kala Abu Sufyan ruwa fi na zu nasabi. Ya shi wannan jin mutama a cikin magaskiya mai nasaba ne. nasaba shi karfi gare da babu wanda zai gwada mace nasaba to ka an ba da amsa daya duk da dai ba a san shi ba fakana hirakil sai hirakil yake cewa haka zalika rusul tu ba asu fi nasabi qawmiha yace to duk annaba in Allah zai aiko to ya zama to a dukkan mutanen ba wanda ya kai shi a nasar wannan ma ce wani mataki ne na warko amma bari kara ma tambaya ta biyu to bari mu kara a baki tana kara huduwa sababin sai yace to yaya addinin nashi kullum karuwa ce yake ko kuma raguwa ce yake ta kan in ka ganda yake karuwa a dukkan annabawa haka ne da farko a kaɗan suke fara aka ce sun yi kwaya wannan mun alama ce ta biye ce to ita to ya kuke da shi kamar aka gwabza wajen yaƙi kullum shi yake samun galaba ko kuke samun sai a wata ran da ya ci galaba akan wata ran mutum ce wallahi duka annabawa haka nan ya ce to yanzu ya zaman shi wajen misali in yi magana in yi magana yana saba muku alƙawari ko zai saba a baya da mun yi alƙawari da shi da yawa ya tuka amma yanzu ya ɗau wani zuwa baɗin muna ji da muka koya saƙa ko ya saƙa abin da aka tambaye ka baya ina da dawo ka saɓa alƙawari ya ce wani haka annaba suke bisa saɓa alƙawari ya mun tambaye ya kusa goma ya ce to wannan haɓarin haɗe muku wallahi duk wanda bai ji ki ba ya yi nadama ya ce kun ga in har Allah mutum ya ba shi tsawon rayuwa ya ce mulkin shi ya zo nan ƙasan kafa ya ce wallahi wani annabi ne gara a yazin a wala ya yi shi da bibin ne gara an ba da labarin shi duka da komi da komi to a hausa dai ulutu eh na ce walakin na lawabba'i ne ya dai amma su makariyata almuta sawwafa wanda suke cewa su yan aƙida sufaye ne wanda maliki lalle ka gane dole ma a ce almuta sawwafa don a larabcin nan ta almuta sawwaba ba wai sufayen ba a wanda suke cewa su sufaye ko ka allazi ne yanzu muna annahum min as-sufiyya domin in ka dau shugaban nasu junai da alqawariri misali in ka diba talbisu iblis na abdurrahman ibn al-jawzi yake cewa inna tariqatuna hazihi wannan hanyar tamu ma'ana da ake cewa mu sufaye ko kuma tariqar wannan ta sufaye yace marbubatun bil kitabi was sunna ko kuma murtabibatun bil kitabi was sunna a kullatai ta qur'ani da sunna duk abin da gane yi mun tsinka ya mun gadi saba ba qur'ani da sunna ko da qur'ani da sunna ba ta mishi ba goyen baya to mun yi bincike cewa kada saba qur'ani da sunna kaga an yi aiki da ilimi ko ba ai ba idan abin su zai zama to a cikin me za su rika aiki a cikin jaiz ko ga dan abin da shari'a ba ta ture ba kuma ba ta ce ba ai to ina kake da ilimin da za ka yi faman lam ya hafazi alqur'ani was sunna fa laysa minna yake to duk wanda bai harrace ba qur'ani da sunna ba harrace abin da irin ta ku ta yau tare da tafsir duk wanda bai harrace ba qur'ani da tafsirin kuma da sunna ta manzo Allah sanan hadisi al-muta'arif da an-nasikh wal mansukh da al-mutaqaddim da al-muta'akhir lalle ku kasan akwai aiki kenan ko yace to fa laysa minna ko ya ce mu ne ƙarya sai kija cikin eh mutum kenan su ba yanzu magare ta ne ƙarya sai kije ba su ba yi bane almajirin shi ya kirawo ya ce mashi ikira alayya alquran ya ce karanta mana alquran ya ce mashi ma za a kara wa alayka ya ce ikira suratul muddathir ne zan karanta ma ya ce karanta suratul muddathir sai kama ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakaddir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur ولا تبن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في النار كان يقرأ سودي إيه يا مريم fa'iza nukera a lokacin da muka yi busa sai na kori cikin kawo ya bari mara karasa kawai shi junai da ji busa ta saboda tasirin cewa yana karanta ne yana bincike da farsa to ka gani abin da wannan biyaqin wa ilmin wa tadabbur yana da tabbas cewa duk abin da ake faɗi a cikin yawan mubazzir gaskiya kuma da aka bashi labarin a lokacin da za mu yi busa a cikin kawo sai Allah ta fa zalika bai bari ma aka karasa fa zalika yawma idin yawmun asir wannan wannan to wannan rana ce mai tsanani alal kafiri na gairu ya ciyar wannan ranar akan kaure ba mai sauki ba ce za su ga za su sha wuya kuma za su ga azabar da tsaba tsammani zunai da alkawariri wani alkalin a karisa ta kawai da yawa a su ne aka zo ji ake irin suman su ne da suke na su bai aka iya wa musu baya ta kawai ya mutu yanzu dan Allah in tambaye ka mu irin wannan yanzu da su bai na wannan duka iri ɗaya wanda zaka ga mutum suna rububi da kare a da nama wanda kuka cinye na layya da kuke je wasu a da za su su biya fita da gudu zai je dauka wai gudu ya kare ya zo suna rikici wai ne yasa sai san ga ana abdun min ibadillah wa anta abdun min ibadillah kowa yayi ta kanshi kai ma bawa ne ne ma bawa wata da tsabar kaskan tasa da kai wani ai ba kaskan tasa da kai bane wala kan tasa da kai to kaga me janyo wannan abin kaga rashin ilimi to dan haka yanzu dariƙa sufa cike take da bidiyoyi kai wasu abubuwan wallahi shirka ne mun samu bayani in mun samu da mazani bayani Abdulrahman ibn al-Jawzi a cikin talbis Iblis ya ware babu biyu kawai yana magana akan ɗariƙatu sufiya wanda kawai bidiyoyi ne na sufa wanda suke wanda bashi da asali a Qur'ani da suna ta manzon Allah yace walakin nal wabbahina wal mutasawwaba amma makaryata wanda suke kirkiro hadisi na ƙarya da jingina shi zuwa ga manzon Allah babu tsoron Allah babu tsoron tsayuwa a gobe kiyama yace kuma wal mutasawwaba da waɗanda suke nuna kansu su suna bin aqidar sufanci bayan an karanta sufanci wancan na asali su ba su sani ba suna da wancan ba iri ɗaya ba hanyoyin ba iri ɗaya ba ne ba'id al'amuru ba'id la yahimmuhum hadhihi tahara su wannan tsarkakewa baban manzon Allah galura da nasabal manzon Allah da kabilolin su ba wannan bane ya sha musu kai wa hadha sharaf fi sabil kuma banda wani hallo ina wannan daukaka ta manzon Allah wanda mai isa yake nuna cewa dukkan su annabawa ma in gani ba nasabar tsarkakekiya kuma banda wannan annaba suna ɗaukaka daga Allah wanda dukkan mutane na duniya ba su da irin wannan ɗaukakar da annaba suke da ya ce ga wannan ɗaukakar a irin hanyar da misali wannan da ake ba ruwan su da wannan ɗaukakar wa ba a hazihin ƙistatul wahiya ko kuma wubi a hazihin ƙistatul wahiya an ɗora ko an ƙirƙiro ko an kawo ko an ajiye wannan ƙistar wadda take ta ƙarya fi annan nabiya yana so kuma ya koma maka asalin abin da aka gina a kan shi na ƙarya wanda za a jefa wa jahilai su ba ko kuma a irin su yan bida wanda suke da abin da suka faɗa ya ce abin da ya sa aka yi haka fi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ko ne ka min nore to ake a dasa mutane a zuciya su yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an halicce shi daga haske qabla wujudihi al-aini kahin samuwar shi ta kasancewa shi dan adam ko mu gane ba kahin samuwar shi ta asali daman shi an halitta shi yanzu kenan wani wani mutum ne daban ko ka gane ma'ana wata rayuwa ce daban a rayuwar farko shine na farko yanzu kuma a rayuwar mutane ya zo a cikin mutane mun gane sai muka ce to dole ne dai ya shiga cikin ɗayan abu guda uku ko su sa su a cikin siffar ne mala'iku ko su sa shi a siffar mutane ko su sa shi a siffar wani abin guda uku dole su sa manzo Allah a cikin wani abin guda uku amma yasa ban kawo ƙwarerin da shirgogi saboda su kasa suke da wani abin guda uku da na hudu dan shi kanshi mutum jamma a lugar na larabci ana ce mace dabba kada wani ya dauka cewa in an ce dabba wala kan da a shi kanshi mutum jamma misali in ka dauka ma min dabatin bil ardi illa ala lahi rizqa nan dabatin ya gani kowa ba mutane maka dai kowa hal mutum hal urgunguma hal zakara hal kaza hal akuya hal tumkiya daba bi ma'ana kullu hayyin yadubbu ala wajhi al-ard dukkan wani rayayye wanda yake taka a saman ƙasa a nan a wannan ayar haka ake ni duk wata halitta wanda take iya motsa ta yi tahiya a saman ƙasa Allah ta arzikin ta daga wajen Allah babu wata halitta wanda take kama kanta Allah ne ke kama wa ya alamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san matabbatarsa kuma ya san makomar Allah ka tartar da mu to nan kaman mun danyi wannan ne ake cewa tanbihi ne kar wani ya dauka cewa ai an kwatanta manzon Allah da dabba kasan akwai masu daukan kafa ba haka ba ake ni duk wanda ya ce an halitta manzon Allah da haske to ka ce kenan yana cikin jiran mala'iku saboda a nassi na shari'a hadisi sahih cikin sahih da bukari abin da ya tabbatar kawai mala'iku ne aka nuna a nassi na shari'a an halitta su da haske wanda su babu wani abu da aka ce an halitta su da haske in ma ka faɗi to sai a ce ka hoyi idan in ka ce manzon Allah an halitta shi da haske a wani layi ka sashi in ka ce kuma za ka jingina shi da Allah wannan ƙaryar kama kuma ta yi ƙarya hankali ma ba zai ɗauka ba saboda shi Allah laisa ga mithlihi wa huwa samiul basir wannan wani abu ne wanda mutum in yana da hankali ko ba shi da ilimi ya san wannan ƙarya ne da ba za ka ma jingina manzon Allah zai zuwa ga Allah wannan dama wani abu ne wanda ba zai yi in ka ce an halitta manzon Allah da haske ka sa shi jeran mala'iku wanda kuma nassin hadisi shi annabin da kanshi الإمام البخاري يروي حديث كما دم على من حدثين الدنيا الإمام مالك الإمام الشافعي Ahmad ibn Hanbal Abu Hanifa da sai inganta wannan hadisi dukkan malamai na duniya malaman fiqh malaman hadisi malaman tafsiri wannan su ne ulama shari'a to duk sai inganta wannan hadisin cewa an halitta mala'iku kulli qatil mala'ikatu ne min nurin wa kulli qaljan min marijin min narajmi wa kulli adam mimma wasafa lakum ko kuma mimma wusifa lakum an halitta mala'iku daga haske an halitta aljannu daga zunzurutun wuta wanda babu hayaki shi kuma annabi adam an halitta shi daga abin da aka kwatanta muku sai ka koma suratul hijr sai ka ga da ni aka halitta annabi adam sai ka koma suratul sajda sai ka ga da ni aka halitta annabi adam sai ka koma suratul a'raf sai ka ga da ni aka halitta annabi adam ka koma bakara ka ga da ni aka halitta annabi adam ka koma suratul qasas ga sanan duk kissoci an kawo su cewa ga abin da aka halitta annabi adam shine da kasa aka halitta shi kuma duk malamai sun ittifaqi cewa annabi adam an halitta shi ne da ne da ƙasa amma dai daban-daban ƙasa daban-daban da wata iri da wata iri malamai sun yi kokarin su gano kula da amma duk wanda zai cima da kula da kaza ya taba kama gari mu dai an nuna mu cewa ƙasa iri iri daban Allah umarci mala'iku su je su tattaro ƙasa ya dunkula ya halitta annabi Adam kuma Allah da kanshi ya halitta annabi Adam ba sa ba sai aka halitta kuma ya buta mishi rai Allah ka tarka da mu in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne to shi kenan ka bi abin da nassin Qur'ani yace da sunna da manzon Allah tunda annabi yana cewa kullukum min Adam wa Adam min turabin kullukum kaga kullukum kaga hadda manzo Allah a cikin duk wani mutum ya fito ne daga annabi Adam ja ne masara ne sauri ne baki ne duk ma wani irin kular ne asalin ka ne daga annabi Adam ba ko kai waye kakanka annabi Adam duk wannan sabanin da muke na mutane ko sabanin kabila ko sabanin harshe ko sabanin wata ko sabanin yare dukkan mu uban mu guda to hikima sai ta Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa naje ne zakarin wa unsa adam da hawa wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum kaga Allah ya yi maka hukunci na karshe ya nuna cewa an halitte ku ne daga namiji da mace duk wani mutum da ka sani an halitte shi ne daga mene manin namiji da mace duk mutum banda annabi adam shi da Allah fara halitta shi mun gane eh muka sanya ku kuma jama'a ne daban-daban kuma da kabiloli dan ku fahimci juna shi da lita arabu dan ku fahimci juna ku gane harshen da kuke kowa ya gane kabila shi da dan wajen shi da nashi inna aka rama kuma amma wani ban na aiki da ban na aiki da fata ban na aiki da yare ban na aiki da kabila kaga Allah ya rushe larabci ya rushe faransanci ya rushe amerikanci ingilanci jamusanci kinuwanci jakonanci duk wani kasancewar ka sai kai ba amurki ne kana da daraja to kare ka tayi kariya Allah ya kare ta in ka sai kai ba larabe ne kana da daraja Allah ya kare ta in ka sai kai ba amurki ne kai kariya in ka sai kai ba jamuke ne kai kinuwa ne kai jakone ne kai angale ne to bari ka ji abin da Allah ya ce duk ban ruwana da wasa ban ruwana da harshe kabila ni dan gidan wani ne Allah ya inna akramakum kare mu madalmin goro inda Allah a taka wanda yake ku girma a wajena wanda yi ku tsoro na mafi girman ku a wajen Allah Allah ce mafi tsoron Allah to kaga anan zaka gane cewa don da zo yana maka bambancin kabila to yana nuna ma cewa yayi ka asali to yayi ka daukaka kasancewa shi balarabe ko kasancewa shi dan Amurka to na nan ne na gini na nan ne jahili ne bashi da ilimi saboda Allah ya yanke hukunci a cikin suratul hujurat inna akramakum Allah ka tartar da mu yace waɗannan makaryatan suna so su nuna cewa ai kolika min nuri min nurin قبل وجود العين قبل وجوده العين وتجي سننا muku cewa yadda an halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga haske kahin samuwar shi ta asali mun gani kahin samuwar shi ta asali wa anna al mar'ata al khas'amiyya wannan matar wadda take yar kabilar khas'am ra'at hadha an nur sabi ko kuma ra'at hadha an nur sabi'an ila as-sama'i bayna aynai abdullah aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to suke su nuna muku cewa wannan matan wai Allah ya nuna mata ne wani haske wanda ya tashi ya ɗaukaka zuwa sama a tsakankanin idanuwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wani cewa ilal qari il karim ya kai mai karatu mai girma al ahadith al murtaba ba bi hadhihi al mas'al takaluraha da wadannan hadisan wanda aka kulle shi da wannan mas'alar wal bada'il sahiha kuma ga kambatin su da aka inganta su a yana ne waɗancan na farkon da aka zana su malami sun inganta ko ba su inganta to shine yake to kuma ga albada'ilu albada'ilu jami'i ne na albadal idan ka ce badilu ka ce wanda aka canza shi da wani ko ga gani akwai almubaddil akwai almubaddalu a ka'ida ta nahawu in an ce almubaddil mai canzawar kenan ko al-mubaddalu lahu wanda aka canza wannan kin kuma da shi ko to in ka ce badil kenan abinda aka canza wani da shi da ba shi bane ko ne ne sai aka kashi akan bati kenan ina ba da man bayin da biyu a kaza waɗannan hadisan wanda aka kulle su kan wannan mas'alar ma'ana wanda aka ka bayanan su ga rijalu sanadin su daga wani daga wani daga wani wani makaryaci ne wani yana jingina zance zuwa wani a samu bai wadi ba wani munkarul hadisi ne wani sayyi'ul hifz ne wani wabba'un ne wani kazzabun ne riwayoyin yace dukan su tun daga farkon halƙarshe haka suka kare yace to ka diba kaga kuma wal bada'ilus sahiha kan batun su wanda suke ingantattu fi silsilatu صريح أحاديثك وكما كتب في سلسلة صحيح أحاديثك akwai wani babi da suka yi sai suka yi kwanwani genshi shi ne ya zama da sahihi a hadisa ga ma'ana kayan kai magana to ka inganta zantan ka gane kaman kun gane nan karin magana kaman wannan littafin baka wanta malami so an yi shi ne akan kawowa hadisai na ƙarya ka lura wanda ake jingina daraja ya zuwa ga wani mutum ko kuma labarin cewa sahabi wani da wani sun zo wajen manzo Allah sun ce musu kaza ya ce musu kaza sai suka kissa cewa ƙarya ce labarin da aka ka anan wajen kusan labari ɗari hudu aka ba kaɗan bane ma yanzu mun ware goma sha biyar Allah ba mu sa'ade mu samu ne to nan me suke ni anan fi silsilatu sahih ahadithaka ma'ana sahih kalamaka qabla an tatakalla ka tabbata da zancanka kayan kai ma'ana kayan ka wata magana ka tabbata masha Allah to kaji abin da suke nemi nan me suke so su ce kayan kai malami ka lura ka janyo hadisi a matsayin hujja to ka yi bincike akan cewa hadisin da zaka janyo wai ya inganta ko bai inganta ba wannan buga muku misali ban san bayo daga cikin ku ko akwai wanda suka je masallacin juma'a da wuri to yau malamin da yi nasiha kun ji wani hukunci dai ko hankalin ku akan wani wuri yana nuna masha Allah yana nuna cewa yana nuna cewa kamar muna rena na yi malura daga nan yi al'intikalu abin da ake ciki ana intikalu shay'in min shay'in ila shay'in aka duk da ma'allafi la yunafiku abin da ya kafa yana ba shi da ma'alaka da abin da ya kafa misali sai ta ku diba ku gawa wani sahabi ba ya kashe kanshi ya mutu a kawo kaga babu fatawar a qur'ani babu a hadisi babu a fiqh a ina ne ya mutu a kawo kai ka fi sahabi kuma ya mutu a kafiri na Allah wala kadi ba ganewa a cikin al-mudawwana al-kubra an tambaye al-imam Malik akan wa'annan hadisan da suka zo guda biyu na wancan sahabin wanda ya saci a baya mun tana shi wanda mun kai shi ba rago wanda manzo Allah ya kalla da wannan a wannan to dan aljanna da aka je yaki yayi kaza ku diba ku ga yanda yayi kaza ku diba ku ga yanda yayi kaza dan ya kalla inni ra'aytuhu bin nar kuma shi wahani ne magana shi wannan sahabin wanda ya saka kan shi ba shi bane wanda ya kokarin kuma a yaje wani ne na riwaya ga lura ya kace dadi ne wanda ya kokarin wannan wanda ya sata a baya ya suka ta awani a to wannan dan aljanna a yaki kaza ma ba wanda ya kokari a yaki kaza ma je da kace mutum kaza ya fusa cikin mutane kaza a wannan kawai dan aljanna ne annabi ta musu kalla shi a jinsu suna hira kyale annabi ta musu kalla inni ra'aytuhu bin nar ita a a kar ku ce dan aljanna ne malura ana abin da gani ba kar ku ce dan aljanna bane karan farko ba kun gani ba wai ko ya mace aljanna bane shi ka san kullum ina gaya muku na farko duk wanda bai ce wani abin guda hudu inda akan hadisi ne to ka rika kwaba na farko ma'anar hadisi na biyu hukumul hadisi na uku fiqhul hadisi na hudu hukumul hadisi duk wanda bai ce wani abin hudu to ka'ida ce ku a wajen hadisi ka rika kwaba yanzu kana ka san ina ne aka kada shi wani malamin ne fiqhul hadisi bai san ba fiqhul hadisi kawai ya aiki da laraba yanzu kun ga abin annabi ce kalla go ta suka ai dan aljanna ne mallura kalla kalma ce ai ta nafi go to me annabi yake nini da kalla da ya shiga ba aljanna ko kuma a a hirar da kuke da ya shiga ba aljanna da farko ana ne annabi ya kore mishi aljanna sahabi ne na manzon Allah kallo ha yusuf ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi imani da dukkan manzanni ga baki daya ya yi imani da littattafan da aka samko daga sama ya yi imani da dukkan annaba da aka samko daga sama ya yi imani da kaddar ta alheri da jari ya yi imani da tashin kiyama arkanul imani nan shidda to duka ya yi imani da kuma ya yi imani da manzan Allah kuma ya yi imani da Allah kawai shi kenan sai kashe kanshi kawai shi kenan ya shiga wuta ba lagi bane wanda ya kashe kanshi to wani mani ne ya yi yarda yanzu ba ka ce mace ba kawo zano man abin da ake a yarda ka kamun radda dukkan istilahi na malaman tafsir da malaman hadisi da fiqh babu kisan kai a radda ne a gani da radda wani abu ne wanda za ka yi inkarin shi wanda nassun qur'ani ya ba da labari ko sunna ko ka koye shi ka lura ko kuma a aikata ka nuna baka yarda ba da shi ko kuma ka zagi Allah ko ka ce ai mala'ikun ma duk ƙarya ce wannan shine ma'anar radda kuma malamai duk sun bayyana da tsakawan duk wa an ga abin da ake cewa radda haka sunna ta manzo Allah haka qur'ani ya kare ba yanzu kenan anan ya koma al-mudawwana da kubra juz'in farko akan wa'annan hadisan guda biyu wani sahabi ya saci wata abaya da ta bayyana shi a ganima ta yaki karin arab ta iya yiwa mata zo a raban shi ya sahabbai suna yaban shi ya suka ta aiwar nan wannan kan aljanna ne annabi a a ni na ganshi a wuta annabi labarin da yake baku baya baya shiga ba aljanna shi dai kas an nuna miki shine ne za a saci wuta ya baka labarin cewa baya huta ba in ka isa kuma a hadisin ka ka inda annabi ta a baya huta ba kuma ka ka inda annabi ya furta lafazin cewa a dan wuta ne ka wuri a a na ganshi a wuta masu shiga wuta kawai ka wuri ne kai musulmi suna shiga wuta ko bisa suna shiga musulmi da ajiye na shiga wuta ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin cewa abin da kuke tsammanin ba haka bane a ai ba aljanna da kuke tsammanin zai shiga karan farko ba haka bane duk kokarin da ma'ana ya shiga wuta ne layin da zai shiga wuta ya annabi ya ce masa wata abaya ya sace sai koyi maganar da ake kallura ba sabiye ya mutu a haka yanzu ana jin yawan aje a mashi bincike ya wuni da ake ji a girman shi ka lura a kokarin shi a sahabbai ya huta a tuhume shi da sata to dai matsalar shi kuma wanda bari labarin da ya gariya yanzu ka ga dandan dandan dandan kenan an aba huraira wata ruwa da yake cewa wallahi he da wani shakku ya kusa shiga cikin zuciya ta akan abin da annabi ya mutu cewa wai an ce ya sa ta aba aba huraira yake ga kai wani ayya bai wani abu kaza shi kenan ya mutu sai wani sahabi ya ce wallahi na ga kowa kayan a zo a yi tattara ana ba mata ta shige zikin kawai zai ke bincika kan shi sun kai ta a ƙasa ya limke ka ya sa ta a ƙasa a gaba zai wada sa ya ta yi sadaka rasulullah sadaka rasulullah ya wuce wallahi manzan Allah na samu wani abin ya annabi ta alam a gullaku dan ban gaya muku ba alaikum salam ya ga tahayyan ila sala ya annabi ta kuma ta sallah riwaya ta biyu wani sahabi Allah madaukakin sarki ya dora mishi ciwo a yaƙe-yaƙe da ake wannan ciwon ya yi duk wata addu'a ya kasa warkewa kawai wata rana cikin dare sai yanki shawara cewa da wannan ciwon yadda yake ba shi wahala wannan ma ya ƙara sa kanki ka lura sai dan kawai ya ƙara samu shahada kawai ya ɗauki nan ya kuwa haka sai ya ka kan nan ke shahada kawai ya fada mata ma'ana kenan ya hurma cikin shi ko ya kashe kanshi ya ka aka ba manzon Allah labarai yace man qatala nafsa hu bin nar kaga har yanzu babu maganar kawai duk wanda ya kashe kansa ko wuta zai annabi mai bada labari a nan ma irin yanda ya bada labari wanda ya alugunsu mun gani to haka irin wanda ya bada labari wanda ya algulur shine daukan kayan yaki kafin araba haka har ya bada labarin cewa wanda ya kashe kanshi kaga wancan me yake guda kalla ba dan aljanna bane kamar yanda kuke faɗa kai tsaye inni ra'aytuhu fi an-nar ni na ganshi a wuta kaga kaga bada labarin shiga wuta shigo shi ma wannan aka ba ka ta annabi ai wane ya kashe kai shi yace ni ne shi ma kalla yace ni ne ai yace a yace ya kashe kan yace to man qatala nafsahu fil nar akwai riwaya guda wanda ita ce take kawo shuba shi ma misali in ka jiba ibn hajar al-asqalani da garibul asar na ibn al-asir shi ma ya tattamce wani mutum Allah dora masa ciwo shi ma ibn hadisi ne mun dora guda biyu ne hadisi amma kar ku dauka riwaya da yake duka su sun inganta dayan a bukari dayan a muslim kawai lokacin da ciwon ya kai mishi kullum baya baya yin bari ciwo ne ya matsa mishi ka dora a hannun kawai ya dauki kwayan ki hannu jini ya gudana biya ya dauke shi ya mutu sai manzon Allah yake bada labari ka gani Allah da kanshi yake badara ni abdi bi qatali nafsihi haramtu alaihi aljanna wannan riwaya ita ce za ta maka shuba saboda alafazin kaji an ta haramtu alaihi aljanna ko yace bawa na yayi gaugawa ya kashe kanshi ni ne na dora mashi ciwon dan me da koma waje na kai in ma ban sabke mishi ya san me yasa na bari ban sabke mishi ba to yayi gaugawa ya kashe kanshi ka bi kyautata ba na haramta mishi shiga aljanna yake kuma abin da sun rawu da hadisi suka kuma da fiqh wal hadis to ne haramtu alaihi aljanna an haramta mishi shiga akaro masha Allah to kaji abin da dukkan surra haka suka me yasa sai gane wannan tafsirin suka ce hadisi sahihi wanda yake cikin sahihul bukhari annabi ya ce man mata la yushriku billahi shay'an dakala aljanna duk wanda ya mutu inda da Allah shirka ko da yaushe ya shiga aljanna in shekara dubu ɗari ya yauta ya shiga aljanna sannan kuma ga hadisin al-mu'ji fata wasu abubuwa guda biyu masu wajabta me ake nin masu wajabta duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya wajabta cewa zai dawama a wuta duk wanda ya mutu bai ya shirka ka'ida sai ya dawama a aljanna wannan hadisin yana nan hadisin yana cikin bukari kuma hadisi ne sahihi malamai suka ce duk wani hadisi wanda yake cewa haramu kuma ya ga mutumin musulmi ne kalura ko sahabi ne ko mutumin kirki to ba ana ne wai harramtu at-ta'bid ba ba harramtu bi ma'ana at-ta'bid a bi ma'ana dafa'atan wahida dafa'atu awwal marra karan farko kaga yanzu digi dan Allah in baka karanta littattafan hadisi da sharra manya-manyan malaman da suke rubuta sharhi na hadisi ya za ka iya gane ma'ana kaga yanzu a nan tsayewa wannan sahabin kudi ba ku ga ɗan ƙaramin aiki amma ya mata kawuri kuma ya shiga wuta a'a babu inda aka ce mata kawuri wannan kai ne kai hukuncin kan da haka kenan irin wannan bayanin kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba ba ya mata kawuri ba a'a yawa Allah laihin da ya waje ba ta yasa shi wuta imanin shi da Allah da yarda da manzan Allah da imanin shi da manzanni da littattafai da imanin shi da sallah da yake yin da azumi da yake yi da jihadi zai hudo shi daga wuta ya fashi aljanna amma kuma ka ce mashi kawuri ka ga ka kuma ne hukuncin kawuri kawuri ne daga wuta yana wuta sai ya wuta to kaga irin wannan fiqh malami su duka ne yake janyo irin wannan abu shine waratal abu ba tare da ka karanta asalin shi da hakikanin shi wala din shi yake janyo irin wannan matsala wata rana ma kar kuma an samu irin wannan matsala a masallacin juma'a shi ma wani malami yana wa'azi ya ce duk wanda ya kashe kanshi kawuri ne amma shi amma ya ɗan yi tabar malfami yanzu na same shi ta yi wallahi a yi karatu ne ya ɗauke ni ni ma yi daga baya na gaka na ce to in so samu ne dai a juma'a ta gaba a warware a mutane inda wani ba ƙaramin kuskure ba saboda yau ya warware bai warware hali ya mutu bai warware da yanzu ya mutu ba eh Allah ka dardar da mu to kaga ya warware ko bai warware bai warware ba da shi kuma a ƙa'ida ɗin adalci ne kawai da in mutum ya waye ya kuskure babu wanda ya kuskure kullu bin adam wa khairu lakabaina at-tawwabun haka annabi yake dukkan dan adam mai kuskure ne amma sai yin sa a wajen Allah wanda in ya kuskure zai tuba anan tuban shi tunda ka ce ka wuri ne ka ga kenan babban al'amari kenan ka nuna cewa kenan duk wanda ya kashe kanshi dan wuta ne kuma ka nuna cewa har da shiga biya wuta ba ina sallar shi ina azumin shi ina aikin hajjin shi ina zakkai shi ina imanin shi da mala'iku ina imanin shi da littattafai ina imanin shi da ranar tashin kiyama imanin shi da kaddara ta alheri da sharri ina imanin shi da Allah ya zabe da shi kan ayo kamar shi ba adalci sai da Allah to kaga cewa duk wanda ya kashe kanshi dan mutane wannan fatawar ba ta da asali a addini duk wanda ya kashe kanshi hadisi ya zo cewa za a sa shuka wannan horo ne za a musu cewa ba shi dai halitta kanshi Allah yana da iko a kanka kana me yasa kawai da shi ya sa masu da kai a halin da babu kai to ai na kake da ikon kashewa kanka kashewa kanka sai a ganin ka kai ne ko to matsalar yi tunani kai kai kanka ko yanka wanda ya yi ka shine yake da izini ya ce maka kashe kanka tukwan ka kashe kanka ka ga umarni ka amma in ka kashe kanka wa baka wuzu to wannan laifin kuma ba karami bane to dalilin girman shi shine Allah ya saka wuta shine annabi yake ta wanda ya gangara dutse ya buga kanshi wai saboda wani matsala ta duniya ko wani kuma jini da aka maji a duniya ko bata rai ran lahira za a sa shi wuta a wadar mishi irin wannan azab wanda ya dauki kuwa soka a cikin shi annabi ta irin wannan kisan kan da a wutar lahira ta irin wannan azabar za a rika mishi duk wanda ya shake kanshi da igiya annabi ta ran lahira za a sa shi wuta kuma a rika mishi irin azabar ta shake da wuya annabi ta duk wanda ya gangaro daga dutse na yi bayani shi da wargogo gangaro ka bugu da dutse ko ka saka kanka yi kuwa ko ka ɗau dutse ka fara a kanka ko ka kurba kanka yi kuwa to duk irin action ke da ka kashe kanka annabi ce a lahiya za a sa ka wuta kuma amma azaba irin yanda kai dan daga ba imanin kai hudo ka daga wuta a sa ka aljanna anan abin da zamu fahimta amma da Yusuf duk wanda ya mutu da imani da Allah da yarda da manzon Allah da yarda da mala'iku arkanul imani sai ta in wani irin aiki ne matukar wannan aikin bai hudda ba daga musulmi to zai iya dawo ma'auta kowaye wannan ita ce fatawar da za ka rike Yusuf duk wanda ka ya saba yi wannan fatawar to inda dama Yusuf ta shiga gyara musu sai dai in gyaran zai ka rike wannan shiga yin babu matsala sai ka iya kyale shi duk da zuciyar ka bata so ba haka Allah ka tantar da mana yake cewa to yan wa ina ga zamu shiga zamu ga akwai kissa ta bi in bai kai ba a wani ne mu shiga a za a shiga ni dai a yi introduction da akan abin da aka yi to yan wa kenan malam yusuf a nan kenan abin da zamu ce a nan kaga malam magana akan intiqalun nuril intiqalun nuril muhammadi bakin tika tika tik duk wata ne yan hadisan ya ka kuma dukkan rijalus sanadikin ya kan su kuma dukkan takariji da ya kawo al-imam al-baihaqi ya rawaito a cikin mene dalailun nubuwa bayan wannan kuma mene ibn ishaq ya kan mene a cikin sira ta shi ko haka hallo ibnu hisham shi ma ya ka a cikin sira ta shi da ya gabatar yace kuma in dan sauran riwayoyin ne al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito su ko ibn hajar al-asqalani ya kai rijalul sanadikin a cikin at-taqrib ko ya kawo a cikin nuzhatul nazar kashi nan dai da yace a Hausa wannan hadisin bashi da asali a addini duk inda kaji an kashi a maulidi ko a wani wa'azi daban ma ko ma ba maulidi ba ko ma a ina to duk inda kaji an kashi to inda dama wannan malamin ya bada lambobi to kira shi a waya ka ce malam wannan hadisin anya ka yi bincike a kan shi ba in kuma ka yi bincike a kan shi suwa ya rijalu sanadakin shi ne malaman hadisi suka ce a kan shi yanzu ka ji suke a dodo a gara in ya yi shuru ya kace sabarin baka labari tun malamai na hadisi sun ce wani hadisin na ƙarya ne ta ga wani hadisin ba shi da asali a addini manzan Allah an halitte shi daga irin jikin annabi Adam da haka kenan manzan Allah halin su kasancewa shi mutum ne dai amma ya yi kowane mutum ɗaukaka da daraja a wajen Allah qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Allah ka tartar da to kenan wanda yake da magana akan wannan karatun da muke ba magana ya iya magana ko neman ƙarin bayani kenan da haka yan wajen nan Yusuf ku ƙara waya mutane kai a majalisa cewa wanda ya kashe kanshi ba kahuri ba a ana cewa dai hadisi ya tuni zai shiga wuta shi ma wakal ka soko rahmar Allah Allah ya ga damar hallo ya yi maka abinda hadisi ya nuna kafir an ba annabi labari cewa duk wanda ya kashe kanshi za a sa shi wuta idan Allah ya ga dama ya ga dama za a iya yayi maka ko akwai wanda yake shiga tsakanin bawa da Allah babu abinda iya hadisi yace duk wanda ya kashe kanshi za a sashi wuta amma babu inda hadisi yace wanda ya kashe kanshi dan wuta ne babu shi wani mutum a lokacin manzon Allah ya kashe kanshi da zina da kuma kuke talban kare samu ko ya ka zo da shi wajen manzon Allah ka ce ya ma'aikin Allah wani ne ko ya kashe kanshi yana da subhanallah suka ce manzon Allah bismillah aka mishi wanka aka mishi komai a mishi sallah ya ce a ku je ku mishi sallah ta annabi ya shirye yi mishi sallah ga lura tare da manyan sahabbai sai wasu daga ciki suka mishi sallah yi mishi sallah yake nuna cewa ba a kawuri ba annabi ya dauke shi kun ga gane annabi ya kyamata mummunan aikin da ya ga lura dan mutane su gane nuna cewa wannan aikin da ya kai gunda annabi ya kasa wa mutum sallah to lalle aikin ma to ba karamin aiki ba kaga bangaren kenan da zaka gane cewa annabi ya girmama wannan aikin ma'ana ya dauke shi a cikin kaba'ir sai na zaka gane kuma hali yanzu annabi a mutum ya dauke shi da ya ce ku je ku mace sallah ana wa kawuri sallah idan ka kawuri sallah ya rubuta masa ne kuma sallah lalo da kamashi a banza saboda addu'a sai kamashi shi kawurin kamashi addu'a ba ma shi lada sai dai Allah mushi wani abu kadura wanda zai waranta mashi rai a duniya ko da ina kyautata kawuri ba yana kyautata ma kuma da yanzu ya halatta kamashi addu'a kadura kamar Allah ba shi sa'a so sa'a zai ba shi amma a duniya amma ba ta shafi abin da ya shafi bangaren rayuwar kabari ko abin da ya shafi lahira a wannan su da su za a buɗe wuta da su za a rihe tawari wanda wanda yake da magana yayi idan a nan kawai nasiha ta shine duk inda aka zauna kowa ya mutane kai cewa duk wanda ya kashe kanshi ba kafiri ba hadisi ya nuna dai ne zai shiga wuta kuma tabbas imani zai hudo shi daga wuta ya sa shi aljanna haka kuma duk wani ya saban Allah in ma wani irin sabo Abdullahi dan Abbas ya kai abin kan cewa duk wanda ya kashe mummuni da gangam za a sa shi wuta al abada amma ma a cikin sahabbai misali kashi dari gona da sun a'a ba yanda za a yi dan mutum ya kashe mummuni ya dawama a wuta cewa yana da tauhidi ya yi imani da annabi ya yi imani da tashin kiyama ga sallah da yake ga azumi a hausa dai fatawar abdullahi dan abbas ne sai marjuhat wacce ta alƙawlin raji wa man ya kaso da mu'minan ta almiran ba jaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wannan ayar da kaga ta tabbatar cewa zai dawama to ba ana nin zai dawama har abada ina fatan mun bayyana nan abin da ake nihi ka gane hukunci ne aka yi na matsala akwai wanda zai dawama ma akwai wanda bai dawama waye wanda zai dawama kawuri ya kashe musulmi zai dawama kawuri ya kashe kawuri zai dawama kalura to musulmin ya kashe kawuri ba zai dawama ba musulmin ya kashe musulmi ba ba zai dawama ba ina ba dan gwamnati ba kenan ayar kalura za ka hudu wanda za su dawama kuma da wanda ba za su dawama ba to wannan shine fiqhun ayar wannan kuma haka malaman tafsiri duk suka an ga kuma tafsiri na ibnu jarir aka yi haka to maganganun abdullahi dan abbas shi ya tayi abu tsakar cewa ai hazihi ayatul madaniyya wa lam yansakaha shay'un min alquran wannan ayar a madina aka sabko ta kuma babu wata aya da ta shahe ta ta haka shi a fahimtar shi duk wanda ya kashe mummuni da gangan ka kashe wani malami na Allah ko wani mutum mai cika sallah ko mutum mai taimaka mutane ko ka kashe shi ba hujja abdullahi dan abbas ya ce in ka shiga wuta baka huta da abai shi haka yake mun gani amma zance mafi inganci matakar kana da imani mun gani ba shirka ba ce kai ba ka hurta ba ce kai to ko ta kada in ka shiga wuta sai ka hudu kuma kan kuma ce uwa muna tana da wannan mutum wanda aka asibi da bukari wanda ya kashe mutum gonya tara da tara sai iske wani malami jahili ya miki tambaya cewa wani bawan Allah ne ya kashe mutum gonya tara da tara fa hal lahu min tawbatin ya iya samun damar da zai dube ta a'a yadda bari janyo ma aya a ɗaya ma mutum ka gaji baka shiga aljanna yadda ta bari suke ka ka ce mana a to wanda ya gaje mutum goma tara da tara an tsira yadda bari suke ka ɗari kuma suka bada tambaya ya suke shi ya kashe shi ya samu wani malami mai ilim aka nuna miki wani gari ya je samu wani malami ya ce assalamu alaikum ya malami to alaikum salam hayyan ya zo zamna ya ce wani bawan Allah ne bai ma ta rushe ba wani bawan Allah ne yake neman hanyar tuba ya aka ce mishi ya zo wajen ka ya tambaye ka shine ni ne da zo zan tambaye ka wani bawan Allah ne ya kashe mutum ɗari yanzu kaga tambaya an mutu gunya tare da tara tunda an cike wani malami ɗari kenan ko wai ta iya yiwa kuma Allah ka ɗauki bai ne ya ware